alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd malam yace wa nara wala nara saifa ala ahadin min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala nara saifa wato ba ma ganin dora takobi ala ahadin akan kowa akan wani ɗaya min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama daga cikin al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi saifu face dai wanda takobi din ya wajaba a kai shi ba ma ganin yakar kowa daga cikin musulmai face dai wanda musulunci din shi ya wajibta zubar da jininsa face dai wanda jinin shi halitta zubar da shi mun gane da kyau baya halatta musulmi ya yaki dan uwan shi musulmi manzo Allah sallama ce idan taqal muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul fi nar hadith na Abu Bakra Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim mun gane da kyau sannan kuma wala naral khuruj ala a'immatina wa wulati umurina ba ma ganin fita akan shugabanninmu da kuma jagororin al'amuranmu waɗanda suke shugabanni ne namu jagororin al'amuranmu ɓangaren abin da ya shafi shugabanni na ƙasa shugabanni na jiha shugabanni na gari shugabanni na unguwa ba ma ganin mu fita daga yi musu ɗa'a wa in jaru wannan koda sun sabka da kan layi koda sun yi zalunci sun sabka da kan layi to ba ma ganin a fita daga yi musu ɗa'a saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa kamar yadda yake cikin hadisi hadisai ingatattu cikin Bukhari da Muslim irin hadisin Abdullahi dan Umar irin hadisin Ali ibn Abi Talib irin hadisin Huzaifa ibn Liman waɗannan dukkaninsu suna cikin Bukhari da Muslim irin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Muslim irin hadisin wato hadisin Abu Huraira guda biyu duka suna cikin Sahih Muslim ga kuma hadithin Abdullahi dan Abbas wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim ga hadithin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin Sahihu Muslim mun gane da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace isma'u wa adi'u hadithin Anas dan Malik isma'u wa adi'u walau li habashiyyin ka anna ra'sahu zabiba manzo Allah ce ku ji ku bi ko da wanda aka nada a matsayin shine jagoran ku shine shugaban ku ko da na habasha ne kai ka ce kan shi zabib ne wato gashin kansa ba irin gashi bane na laraba wanda yake sauka gadon ba irin gashi ne na tsawarikawa wanda suke da su larabawa ne kuma mun gane da kyau to wa in jaru ko da ya zama to sun sauka da kan layi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huzaifa ibn liman tasma'u wa tudi'u wa in duriba zaharuka wa ukhidha maluka fasma wa'di yace kaji ka bi ko da za a dankari bayanka a kwace dukiyarka ka ji ka bi hadithin huzaifa ibn liman wanda na cikin sahih muslim mun gane da kyau sannan kuma wala nad'u alaihi ba za mu yi mugunyar addu'a a kansu ba ba za mu mutu ba mu ce mu yi alkunutu Allah ya la'anci waɗannan shugabannin namu Allah ya tsine musu albarka hadithin awfi ibn malik wanda na cikin sahih muslim azala ce khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum وتصلون لهم ويصلون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم mazala ce shugabanninku waɗanda suke zaɓaɓɓu su ne wanda kuke son su suke son ku kuke musu addu'a ta alkhairi suke muku addu'a ta alkhairi lalatattun shugabanni ku a cikin ku su ne wanda ba kwa son su ba sa son ku doka daga bakin su ta zo kun ce ba kwa bi kuna tsina musu albarka su kuma suna gallaza muku magana da kyau to don haka wala na du'u alaihim yana daga cikin wato aqida ta ahlus sunna shine ba a mugunyar addu'a ga shugaban Imam Muhammad Allah ta'ala ya ji kansa da rahaba yake cewa da a ce ina da addu'a daya amsashiya wanda ina da yakinin cewa wannan addu'ar amsashiya ce idan nayi ta to da na mayar da ita ga shugaba da na yi wa shugaba ita wannan addu'a din mun gane da kyau saboda mahimmancin kula da ba'a ga shugabanni da kuma yi musu addu'a ta alkhairi wala nanzi'u yadan min ta'ati sannan kuma ba za mu cire hannu ba ba za mu zare hannu ba daga yi musu biyayya wannan kuma shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin Bukhari da Muslim da hadisin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin Sahih Muslim manzo Allah ce man kariha min amirihi shay'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultan wa fi riwayatin man faraqa al-jama'ata shibran mata mitatan jahiliya wannan hadisin Abdullahi dan Abbas kenan hadisin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin Sahih Muslim azala ce man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allah yawmal qiyamati la hujjata lahu man mata wa laysa fi unqihi bai'atu mata mitatan jahiliya man gane da kyau ko wato ba ma zarewa hannu ba ma cirewa hannunmu daga yi wa shugabanni biyayya mu raba kaya da su wa nara ta'atuhum fariyatan min ta'ati Allah azza wa jalla muna ganin yi wa waɗannan shugabanni biyayya farilla ne a kanmu saboda tana daga cikin yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya yin ɗa'a ga shugabanni kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce man a ba'ani faƙada a Allah wa man asani faƙada asalla wa man yuɗi al'amira faƙada a ba'ani wa man ya asil amira faƙada asani wa innamal imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bihi fa in amara بتقوى الله وعادل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه حديث أبو هريرة wanda yana cikin sahih bukhari ban gane da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace dukkan wanda ya mun biyayya to yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya kuma dukkan wanda ya saba bin Allah subhanahu wa ta'ala ya saba wa dukkan wanda ya biyayya ga shugaba to ni ya yi wa biyayya dukkan wanda ya saba wa shugaba ni ya saba wa idan shugaba garkuwa ce wanda ake yin yaƙi a bayansa idan wannan shugaba ɗin ya yi umarni da adalci ya yi umarni da a kiyaye dokoki na Allah to yana da kwai lada mai girma akan haka amma idan ya zama to ya yi umarni da a karkace wa hanya ya yi umarni da a saba wa Allah subhanahu wataala to shi zai jibinci lamarinsa kayansa isma'u wa di'u fa inna ma alaihim ma humilu wa alaihim ma humiltum fa inna ma alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu abinda aka dora akan ku na ku yi musu biyayya in kuka yi kukun sabki abinda aka dora akan su na su yi adalci su taimaka muku su kula da addinin ku su kula da rawukan ku su kula da kaza ku in ma ba su kula ba ba ku za a tambaya ba su za a tambaya dan haka haƙƙin da yake kanka kai ka sabke idan ka sabke su idan ba su yi nasu ba wannan Allah subhanahu wa ta'ala fa inna la sa'iluhum amma sar'ahum kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisi ingantacce na'am wa nad'u lahum kum bis salahi wal bu'afat sannan malam ya amuru bi ma'asiyatin matakal basi umarni da saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan shine kamar yadda hadisin Abdullahi da Umar ya tabbatar kum a alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة حديث عبد الله بن عمر wanda yana cikin Bukhari da Muslim da kuma hadisin Ali ibn Abi Talib lokacin da ma'aiki alayhi salatu wassalam ya hada wata bataliya ta bayaka sai nada wani a matsayin shine shugaban tafiyar daga cikin mutanen Madina shikenan ran shi ya bace shi wannan shugaba fa uqada narun wa amarhum an yadkhuluha sai ya kunna wuta yace kai waɗanda suka yi lalata nan su duka su zo su fada cikin wuta waɗansu sun zo za su fada waɗansu kuma suka ce ba za su fada ba fa bayyana mahum kazalika idza sakana ghadabuhu wa khamadat an-nar ana cikin wannan yanayin sai ya dawo cikin hayyacin shi shi shugaba fushin nashi sai ya tafi kuma wutar ta mutu fa zakaru zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam da aka dawo sai aka ce wa ma'aiki ai gashi shugaba horan shi ya bace wa ya so ya kona suwana da suwani har ya kunna wuta ma ya ce a zo a fada وقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى من القيامة mazala ce da a ce sun shiga wanda suka ce dinnan su fada da a ce sun fada ba za su gushe ba a cikin ta har ranar tashin alkiyama a cikin ruwa ta musulma qalil akhirin qawlan hasana wa lahum la ba'ata fi ma'asi la ba'ata fi ma'siyatin inna ma'atu fil ma'ruf mazala ce ba a yin da'a cikin saban Allah ana yin da'a ne kadai cikin abinda yake aiki wanda yake sananne na alkhairi aiki wanda Allah subhanahu wata'ala yadda da shi don haka wajen umarni na shugaba za a kallace shi ne matukar bai saba wa Allah subhanahu wata'ala ba saboda duk wani babba akwai saman shi babba sai Allah subhanahu wata'ala fawqa kulli dhi ilmin adim kenan wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afat sannan kuma za mu yi musu addu'a ta nagarta mu dinga yi musu addu'a ta nagarta Allah ta'ala ya gyara shugabanninmu su zamanto nagari masu tausayin talakawa masu kiyayewa dokoki na Allah sirran wa alaniyatan masu san haɗa kan al'umma wal mu'afati da kuma yi musu addu'a ta Allah tabaraka wa ta'ala ya kare su daga dukkan makircin makirai daga sharrin masu sharri daga kutungwilar masu kutungwila daga kullin masu kulli daga zagon ƙasa masu zagon ƙasa saboda duk lokacin da ya zama to shugaba ba wani shugaba face dai yana da akwai abakai shawara iri biyu akwai abakai shawara na gari akwai kuma na banza kamar yadda hadithu Abu Sa'id al-Khudri ya tabbatar cikin Sahih Bukhari zala ce ma ba'athallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin illa lahu bidanatan bidanatun ta'muruhu bil khairi wa tahudduhu alayhi wa bidanatun ta'muruhu bil sharri wa tahudduhu alayhi wal ma'sum man asama Allah na'am
ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة نعم ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه
ونتبع السنة والجماعة صنعكما مدنقبن sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu da kuma aljama'a jama'a su ne ahalus sunna ɗin kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa ga uzaifa ibn liman idan ka kasance cikin zamanin da du'atun ila abuwa bi jahannama man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce talzamu jama'atul muslimina wa imamahu kala zumci jama'a ta musulmai da kuma limamin su to wani tabi'u sunnata wal jama'a mu dinga bin sunna ta ma'aike alaihi salatu wassalamu kullum mu dinga fama mu kasance a cikin jama'a wato waɗanda suke kan sunna ta ma'aike alaihi salatu wassalam wa najtanibu shududha wal khilafata wal furqa mu dinga nesantar ashudud warewa wal khilafa da sabawa wal furqa da rabuwa mu dinga ne santar wannan mayace alaihi salatu wassalam yace yadullahi ma'al jama'a man shadda shadda fi nar ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwadha alaihim ash-shaytan fa alayka bil jama'ati fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu al-qasiyata min al-qanam mun gane da kyau da haka kada ya mu zamanto masu ashirud masu warewa masu tawaye mu je mu share ɗaya mu yi kwamiti namu mu yi gurfu namu mu yi shugaba namu tare da cewa ga wancan shugaba ɗin da Allah sallallahu alaihi wa sallama ce fa in ja akharu yunazi'uhu faqtulu al-akhar mun gane da kyau ko faqta'u unuq al-akhari na'am haka al-furqa rabuwa a raba kai wannan baya dacewa wani hibbu ahlul adali wal amana sannan kuma muna son ma'abuta adalci da rikon amana cikin shugabanni da mutane muna son ma'abuta adalci da amana dukkan mutumin da yake mai adalci ne ga talakawansa mai adalci ne ga jama'arsa sannan kuma yana da rikon amana baya handamewa dukiyar talakawa to wannan shugaba muna son shi wani bezubu ahalar jauri wa khiyana muna kyamar ma'abuta zalunci da kuma ha'inci da dannewa dukiya ta mulka wanda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce yana daga cikin sifa ta dan wuta aljamu gane da kyau wanda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce kullu utullin jawazin mustakbirin jawaz shine jama'in manna mai tattara dukiya ta mu duka kuma ya hana na'am wa naqulu Allahu a'lam fi ma fi mashtubiha alaina ilmu sannan kuma muna cewa Allahu a'lam Allah tabaaraka wa ta'ala shine mafi sani fi mashtubiha alaina ilmu cikin dukkan abin da sanin shi ya rikita a gare mu dukkan abin da ya zamanto sanin shi bai bayyana ba a gare mu aka rikitar da shi a gare mu ban fahimce shi ba to muna wakilta sanin shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi ne ahalin abin dama. Na'am.
Wa nara al-masa ala al-khuffaini fi safari wal hadari kama jaa fi al-athari. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة نعم لا يبطلها شيء ولا ينقضهما نعم ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين طيب ودar almasa ala al-khuffaini fi safari wal hadar sannan kuma yana daga cikin aqida tamu shine muna ganin almasa ala al-khuffaini halaccin shafa akan khuffi guda biyu fi safari wal hadari a cikin halin zama a bulaguro a cikin halin bulaguro da kuma halin zama a gida muna ganin halaccin yin hakan din idan mutum yana cikin bulaguro zai yi shafa akan khuffi tsawon kwanaki uku da dararansu kamar yadda hadithin wato athar na Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ya tabbatar yana cikin sahih Muslim yace ja'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqim wato yani al masa al khufain fil masi al khufain manzo sallallahu alaihi wasallama ya saka kwanaki guda uku wajen shafa akan khufi ga wanda yake dan bulaguro ne da kuma yini da dare daya ga wanda yake mazaunin gida to kama ja a fil'atar kama yadda ya zo a cikin sunna ta ma'aike alaihi salatu wassalam ya zo cikin hadisin mugira dan shu'ba ma'aike alaihi salatu wassalam ya yi shafa akan hufi guda biyu kamar yadda yana cikin bukhari da muslim ya zo cikin hadisin hudhaifa ibn leman wanda shi ma ma'aike alaihi salatu wassalam ya yi shafa akan hufi guda biyu kuma ya zo cikin athar na ali ibn abi talib kamar yadda yake cikin sayo muslim ya zo cikin hadithin Safwan ibn Asal al-Muradi kamar yadda yake cikin al-Jami' na Imam Tirmidhi wanda ma yake alaihi salatu wassalam kamar yadda Safwan ya fada ga Zirrubun Hubaysh da kuma waɗansu daga cikin hadisai wanda almasu al-Khuffain yana daga cikin wato yana daga cikin wato gurare wanda wato ake ce musu hadisi mutawatir mun gane da kyau ba sai an kuna ba ai hakuri kada ku a bar ta mu karasa haka nan na'am to shikenan wal hajj wal jihad sannan kuma ibadar hajji wal jihad da kuma yaki madiya ne masu ci gaba ne masu wucewa ne والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين ibadar hajji da kuma yaƙi masu hucewa ne wato mazuya ne suna zarcewa cikin wannan al'umma ɗin kullum kullum ma'aure da amri minar musulmi tare da jagoran al'amari wanda yake wakiltar al'amari na musulmai to za a tafi yaƙi a ƙarƙashin umarninsa da haka za a tafi aikin hajji a ƙarƙashin umarninsa barrihim wa fajirihim wato mutumin kirkinsu da kuma wanda yake lalataccensu shugaba wanda yake mutumin kirki wanda yake mutumin banza ila qiyami sa'ati har ya zuwa tashin alkiyama la yubtiluhuma shay'un ba wani abu wanda yake bata jihadi da kuma hajji a bayan shugaba wanda yake na musulmai walayan huma sannan kuma ba abin da yake warware su mun gane da kyau wa nu'minu bil kiramil katibin sannan kuma muna gaskatawa da al kiramil katibin wato mala'ikai masu karamci a wajen Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke rubuta dukkan abubuwan da suke gudana daga wajen bayin Allah kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya faɗa a cikin hadithi ingantacce ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil-layl wa mala'ikatun bin-nahar ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون حديث أبو هريرة وندينا تشكين سيد البخاري ده مسلم فإن الله قد جعلهم علينا حافظين حقيقة الله سبحانه وتعالى hakika ya saka waɗannan mala'ikai waɗanda suke rubucewa dukkan abin da yake faruwa daga wajen mai kyau ko kishiyarsa da zamanto masu la'akari masu kiwo a gare mu cikin dukkan abin da zai gudana a tattare da mu a cikin na
ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم نعم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة نعم وعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان نعم شكرا ونؤمن بملك الموت sannan kuma muna gaskatawa muna yin imani da mala'ika na mutuwa al-muwakkali bi qabdi arwahil alamin wanda aka wakilta shi da karbewa da amshewa rawuka na talakai ga baki dinsu Allah ta'ala ce kun ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum to muna yin imani da wannan mala'ika wanda aka wakilta shi da amsar rawuka na talakai ga baki dinsu a tare da shi kuma akwai mala'ikatul rahma akwai mala'ikatul adab akwai mataimaka imma bangaren mala'ikai na rahama imma bangaren mala'ikai na azaba idan ba wanda zai rasu mutumin kirki ne to mala'ikai na rahama su suke rakuwa wannan mala'ika din malakul mauti idan kuma ba wanda zai rasu ya zama to mutumin banza ne to mala'ikai na azaba su suke rako shi wabi azabi da kabari liman kana lahu ahla sannan kuma muna yin imani da azaba ta kabari muna gaskatawa da azaba ta kabari ga dukkan mutumin da ya zamanto ya cancanci a yi mai azaba ta kabari din wasu alimun karin wanakirin fiye kabarihi sannan kuma muna gaskatawa muna yin imani da tambayar mala'ikai guda biyu su ne munkarun da nakir za su yi wa bawa tambaya a cikin kabarinsa an rabbi za su mai tambaya game da ubangijinsa wa dinihi da addininsa wa nabiyihi da kuma annabinsa alama ja'at bihi al-akhbaru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan abinda hadithai suka zo su daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ani sahabati da kuma sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam ridwanullahi alaihim yardar Allah ta ƙara tabbata a gare su wato abinda ya shafi tambayar wato kabari wannan hadisai da dama sun tabbatar da ita irin hadisin Anas bin Malik wanda yana cikin Bukhari da Muslim innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qira'ani alihi wa li Muslim fi riwayati idza sarafu walau ma atahu malakani fa yuq'idanihi ويقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد وتوانا حديث أنس بن مالك ga kuma hadithin albara ibn azib wanda yana cikin bukhari da muslim idza qu'ida almu'minu fi qabrihi utiya thumma shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah fa dhalika qawluhu ta'ala yuthabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ga kuma hadithin wato na asma bintu abi bakr Allah ta'ala ya kare da ita wanda shi ma yana cikin bukhari da muslim uhiya ilayya annakum tutanna fil qubur qariban min fitnatid dajjal ga hadithin al-bara ibn azib wanda yana cikin sunan abi daud wanda ma yake alayhi salatu wassalam yayi magana akan cewa mala'ikai za su zo su yi mai tambaya dan haka azaba ta wato fitina ta kabari jarraba ta kabari ta tambayar mala'ikai guda biyu wannan ta tabbata cikin hadisai waɗanda suke ingatattu da yawa wanda suke magana akan haka kuma za su tambaye shi ne game da ubangijin shi subhanahu ta'ala kamar yadda hadisin albara ibn azib ya tabbatar ya ce ma taqulu man rabbuka fa yaqulu rabbi allah fa yaqulani lahu wa ma dinuka fa yaqulu dini al-islam fa yaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة magana da ke hadithin albara ibn azib wanda yana cikin sunan abi daud Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mala'ikai za su mai tambaya su ce wane ne ubangijinka zai ce ubangiji na shine Allah subhanahu wataala za su ce menene addinin ka ya ce addini na musulunci wannan wanda aka turo shi cikin ku wane ne ya ce zai ce jakadan Allah ne sallallahu alaihi wasallam su ce wa ya sanar da kai ya ce na karanta littafin Allah alqur'ani na yi imani da alqur'ani na gaskata da dukkan abin da yake cikin alqur'ani kai tsaye munadi munadi min sama Allah ta'ala zai kira ce an sadaka abdi bawa na yayi gaskiya fa afrishuhu min aljanna ku yi bai shimfiɗa ta aljanna waftahu lahu baban ilal aljanna ku buɗa mai kafa zuwa aljanna wa albisuhu min aljanna ku saka mai tufafi na aljanna mun gane da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa ya'tihi min rihiha wa qibiha zai zo mishi daga kamshin aljanna da tashin kamshinta wa yuftahu lahu fiha madda basrihi wa yuftahu lahu fiha maddu basrihi sai a buɗe mai aljanna iya inda idan shi ke iya gani an gane da kyau zai ta gani to shi kuma kafiri kamar yadda ma yace alayhi salatu wassalam yace a lokacin da za a zo mai sai ya zama to an mai tambaya ce la adari la adari la adari fa yunadi munadi min as-sama'i an kadhaba abdi fa afrishuhu min an-nar wa albisuhu min an-nar waftahu lahu baban ila an-nar gane da kyau haka ne mu نعم سيم الجمهور والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار wato kabari dausayi ne daga cikin dausa na aljanna ko kuma rami ne daga cikin manya-manyan gwalolo na wuta amma ya zamanto dausayi daga cikin dausa na aljanna ni'ima daga cikin ni'imomi ko ya zamanto azaba daga cikin azabobi kamar yadda kuma hadisin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar da haka Nana Aisha tace dakhalat alayya ajuzun min ajaiz ahli al-Madina wata dattijuwa daga cikin dattijai na Madina ta shigo wajena sai take ce da ni inna ahli al-quburi yu'azzabuna fi quburihim ai waɗanda suke kwance a kaburburansu ana azabtar da su a cikin kaburburansu fakazzabtuha wa lam un'im an usaddiqaha sai sai na karyatar da ita nace ba haka ba Allah ta'ala bai yi min ni'imar in gaskata ta ba inna ajuzini ne mata ne guda tace fakazzabtuhuma wa lam un'im an usaddiqahuma sai na karyatar da su bin yadda da maganar su ba na muslim shine yake nuni akan mace daya ce mun gane da kyau sai ma ce alayhi salatu wassalamu ya shigo fa zakartu lahu zalika sai yace sadaqata innahum yu'adabuna azaban tasma'uhu al-baha'im kulluha sannan kuma a cikin wata riwaya manzala yace na'am azabul qabri haqqun kamar da yake cikin sahih bukhari na'am wa nu'minu bil ba'thi wa an karanta wa nu'minu bil ba'thi wa jaza'il a'mali yawm al-qiyamati muna yin ibadi muna gaskatawa da tashin al-qiyama da kuma sakamako na ayyuka na bayi ranar tashin alkiyama din wal ardi da kuma bujurtowa da bayi ga baki ɗayansu daga cikin kaburburra kuwa ya zo shi wal hisabi da kuma yin hisabi wa qira'atil kitabi da kuma karanta littafi kowa za a damka bai littafi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi da sauransu wattawabi da kuma ba da lada ga waɗanda suka aikata ayyuka na alkhairi a wannan gida na duniya wani iqabi da kuma yin uquba azaba ga dukkan waɗanda suka butulce wa Allah tabaraka wa ta'ala was-sirati sannan kuma da sirati wanda Allah subhanahu ta'ala ya saka shi ya dora shi akan katarko na jahannam fa yuj'alu al-jasru bayna wa yu'ta bil jasri fa yuj'alu bayna dhahray jahannam riwaya ta muslim hadith abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri ya ce qultu balagani anna al-jisra adaqu min ash-sha'ra wa ahaddu min as-sayf ولهما قلنا رسول الله وما الجسر قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة قيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان من قال ده جو والميزان ده كما الميزان الميزان شيني sikeli na auna ayyuka na bayi wanda kuma ya tabbata cewa ayyuka ne ake aunawa haka kuma ya tabbata cewa takarrun ayyuka ne ake aunawa kuma ya tabbata cewa masu ayyuka ne ake aunawa bukhari da muslim sun fitar da hadithin abu huraira kalimatani khafifatani ala lisan ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wato wannan hadithin ya tabbatar da cewa wato ayyukan su ne ake auna saboda manzo Allah ya ce kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan ga hadisin Abu Malik al-Ash'ari wanda yana cikin sayo Muslim al-dhuhuru shadarul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an ila akhiri al-hadith waɗannan hadisan sun nuna cewa aikin ne ake aunawa haɗin su hadisan kuma sun nuna cewa takarru ne ake aunawa irin hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As yana cikin Jami'ut Tirmidhi inna la sayukhallisu رجلا من أمتي فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر da ya ƙarshe kuma za a ɗora wannan takardu ɗin waɗansu hadisan kuma sun nuna cewa mutum ne ake ɗorawa shi ake ɗora a kan sikelin ɗaya tafin ɗaya kuma a ɗora laifuffukan shi mazala sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin bukhari da muslim hadisa abu huraira يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا غهريث علي بن أبي طالب wanda yana cikin musnadna al-Imam Ahmad wajen wato Abdullahi dan Mas'ud lokacin da ma'aiki alayhi salatu wassalam yace ya hausa mun bishiya ya ciro mai wani abu sai sahabbai suka ga firirin kwabrin shi sai suke dariya manzo Allah ce ma tafu hakuna larijulu Abdullahi fil mizan athqal yawm al-qiyamati bi jabal Uhud. Na'am.
Wal jannatu wan naru makhluqatan la tafnayani abadan wa la tabidan. Wa anna Allah ta'ala khalaqa al-jannata wan nara qabla qabla al-khalqi. Wa khalaqa lahumā ahla faman shā'a minhum ila al-jannati fadlan minhu wa man shā'a minhum ila an-nāri 'adlan minhu. وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد والجنة والنار مخلوقتان الجنة دوتا دكان سعوا بن هلتاوان Allah subhanahu wa ta'ala ya gama da halitta aljanna da wuta sannan kuma la tafna yani abadan ba sa karewa har abada wala tabidani ba sa hallaka wato da aljanna da wuta suna nan makhlukata ne an halitta su da ya ja kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin wato da aljanna da wuta dukkanin su an tanade su an halitta su sannan kuma la tafna yani abadan ba sa karewa har abada da Allah ta'ala ce kullu man 'alayha fanin ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام ووتا da aljanna su ba sa daga ciki kullu shay'in harifun illa wajhahu lahu al-hukm wa ilayhi turja'una baya daga cikin abin da zai halaka aljanna da wuta suna nan har abada wato al-imam ibn al-qayyim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yana da littafi mai kyau a wannan bangare hadil arwah ila biladil afrah wanda ya tattauna akan aljanna da wuta shin aljannar da aka fitar da annaba adam daga cikinta ita ce za mu shiga insha Allah ta'ala ko kuma a'a wata aljanna ce sannan kuma shin aljannar tana nan yanzu ko kuma a'a a gaba da a halitta ta saboda in an halitta ta Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajahu to wuta ita ma tana nan ko kuma ba ta nan wannan masala ce wanda Ibn Qayyim ya kawo maganganu na bangarorin guda biyu daga ƙarshe kuma ya tafi akan wannan ra'ayi wanda malam ya faɗa mun gane da kyau وخلق وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وتحقيق الله سبحانه وتعالى يا هلتا wuta da aljanna kafin ya halitta talikai wa khalaqa lahum ahla sannan kuma ya halitta yan aljanna da yan wutan gabaki da ya halitta musu ahalinsu shi yasa lokacin da nana Aisha radiyallahu ta'ala na kamar da yake cikin muslim wani yaro cikin yara na Madina ya rasu sai aka zo aka fada wa ma'aiki alayhi salatu wassalam da Aisha ta ce tuba li usfur bin asafir aljanna قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أو غير ذلك إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم من قال ده جو da haka shine yace wa khalaqa lahum ahla Allah subhanahu wa ta'ala ya halittawa wuta da aljanna masu ita faman sha'a minhum ila aljannati fadlan minhum wanda yaso wanda Allah tabaaraka wa ta'ala yaso daga cikin su bayin nashi zai kai shi zuwa ga aljanna wannan kuma saboda farala daga Allah wanda yaso kuma wanda Allah ta'ala yaso daga cikin su zai banka shi wuta wannan shi kuma saboda adalci na musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala wa kullun ya'malu lima qad furiga lahu kowanne daga cikin bayin Allah zai yi aiki ne da abin da da ja an riga an gama halitta shi don shi kowanne zai aikata aikin da Allah ta'ala ya riga ya san abin da zai aikata in mutumin kirki ne zai kasance muyassar ne li amali ahli sa'ada in mutumin banza ne muyassar ne li amali ahli shaqawa kamar yadda mun ambata a baya hadisin Ali ibn Abi Talib wanda yana cikin Bukhari da Muslim da hadisin Abdullahi dan Amr wanda yana cikin Jami'u Tirmidhi da hadisin Jabir dan Abdullahi wanda yana cikin Sahih Muslim da hadisin suraka ibn malik ibn ju'shum wanda yana cikin sahih muslim wasairun ila ma khuliqa lahu kowanne daga cikin bayin Allah zai tafi ne zuwa ga abin da aka halitta shi dan shi zai tafi zuwa ga aikata abin da aka halitta shi dan shi wal khairu wash sharru al khairi da sharri dukkanin su muqaddara ne alal ibad ababan kaddarawa ne akan bayi an riga an kaddara wanda za su hadu da alkhairi makadurun min Allah subhanahu wa ta'ala ne haka wanda za su haɗu da kishiyar alkhairi makadurun min Allah subhanahu wa ta'ala na'am والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي من قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد طيب والاستطاعة التي يجب بها الفعل وتصام دامة صام إيكو وند أيكي يكي وجبه ta dalilin wannan samun iko din min na tawfiq na misali abin da ya shafi ga munakatar katartar da bawa ya zamanto ya zama mutumin kirki wannan aiki ne bawa ya zamanto mutumin kirki alladhi la yajuzu an yusafa al makhluq bihi wanda baya halatta a siffanta abin halitta da shi da wannan al istida'a din din yanda bawa ya kai akan karfi ba shi da ikon da zai yi wa kanshi ga munakatar sai Allah subhanahu wata'ala ya katartar da shi baya halatta ka siffanta bawa da cewa shine mai sawa kai shi ya gabnatar ba Allah subhanahu wata'ala saboda hidaya tawfiqiyya biyadillahi subhanahu wata'ala a hannun Allah tabaraka wata'ala shi kadai take to fahiya ma'al fi'l to ita tana tare da aiki tana tare da aikin da Allah subhanahu wata'ala ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna to tana tare da aiki na Allah subhanahu wata'ala wato dama wanda bawa zai samu wajen aiki na alkhairi ya zamanto baya jin wahalar alkhairi duk wani aiki na alkhairi yana ba zama wajen aikata shi wannan aiki ne wanda baya halatta bawa ya jingina shi zuwa ga bawa abin da yake wajibi wannan tawfiki daga Allah subhanahu wataala tawfiki ne rabbani ba wai daga Allah ba daga bawa din bane mun ga da kyau وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل أما أبن ليش في الاستطاعة سام داما ta bangaren abin da ya shafi lafiya da yalwa da samun dama a tamkin wa salamatul alat da kubuta lafiyar abubuwa wanda za su taimaka wa bawa wajen ya samu istikama fahiyar qabla al-fi'li wannan ita kafin aikin ci kafin aiki ci wa biha yata'allaqu al-khitab kuma da ita ne ma zance yake rataya mun gane da kyau bangaren abin da ya shafi lafiya wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya kaddara waɗansu kasance masu lafiya waɗansu kasance marasa lafiya wannan a cikin lafiyar shi zai mori da lafiyar shi ya aiki na alkhairi wannan a cikin lafiyar shi ba zai mori da lafiyar sa ya aiki na alkhairi ba to wannan siha da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka tana daga cikin ni'ima wanda za a yi wa bawa tambaya akai alamun siha laka jismaka wa nurmiyaka min al-ma'il barid lokacin da kana da lafiya sai ya zama to baka mori da wannan lafiyar taka ba wannan abin da baka mori da shi ba na awoyi da dama suka tafi wannan za a yi maka tambaya a kai mun gane da kyau shi ne wato shi ne abin da za a yi tambaya a kai kenan sai kuma abin da ya shafi alwusu yalwa idan allah tabaraka wa ta'ala ya baka yalwa can abin da ya shafi wadatarwa da rashin wadata wannan allah subhanahu wa ta'ala ne mai bada to idan allah ta'ala ya sa kana ɗaya daga cikin masu yalwa din allah ya baka abin duniya mun gane da kyau ma bangaren addini kana da ilimi kana da bangaren dukiya kana da kaza kana da kaza kana da kaza sai zaman to wannan yarwa ta ga kayi amfani da ita bangaren abin da zai cece ka ko baka yi amfani da ita bangaren abin da zai cece ka to anan ne inda gida ke saka mun gane da kyau sai kuma wajen samun dama zaka cewa dama kamar da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ni'mata lil maghmulun fihi ma kathiru minan nas as-sihhat wal faragh to ya zaman to bawa ya samu damar da zai yi abu amma kuma bai yi ba to wannan shi ma za a mai tambaya akai mun gane da kyau haka kubuta ta al'alat alat sune abubuwa irin gababuwa naka da lafiyar ka da komai da komai lafiyar shi kalau to wannan shi ma za a yi maka tambaya akai mun gane shine ce wabiha ya ta'allaqu li khitab da wannan ne ma zance na Allah subhanahu wataala yake rata saboda akwai al'ahkamun taklifiya ko to khitabu na na na shari'a ta musulunci da wannan ne yake da alaka ba da wancan ba saboda ga nakatar na Allah subhanahu wataala ne a hannun Allah ne amma gashi lafiyan ka kalwa ce bisa baka sallah kace inda Allah ya so in yi sallah da nayi sallah to amma in ya zama to mushin baya da lafiya zai iya kawo kanshi lafiya ba zai iya kawo kanshi lafiya ba Allah ta'ala shine mai bashi lafiya wa huwa kama qala ta'ala wannan shi kuma kamar yadda Allah ta'ala ne yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ta'ala baya dora wa rai wani aiki face da gurgurar karfinta illa baqata hakin laha ma kasabat wa alaiha maktasabat dukkan abin da rai ta aikata na alkhairi ita za ta ci muriyarsa dukkan abin da ta tsururta na sharri kuma kanta zai koma madalar wa af'alu li ibadi khalqullahi wa kasbu min al ibadi ayyuka na bayi wato suna da kai wannan tsaraf ɗin guda biyu halitta ne na Allah da kuma tsorurta na bayi ɓangaren abin da ya shafi abin da Allah ta'ala ne yake yi wannan ka dangana shi ga Allah subhanahu wataala ɓangaren abin da ya shafi abin da bawa ne ka iya yi sai ka jingina shi zuwa ga bawa shi yasa daga haka za ka fita daga ɓangaren abin da ya shafi waɗannan ƙungiyoyin guda biyu aljabariya da alƙadariya aljabariya sun suna ganin cewa ɗan adam ba shi da katabus cikin aike shi irin kamar ka ɗarme mutum ne ka ɗarme mai hannaye da ƙafafuwa ka jefa shi cikin rijiya ka ce kuma kalkayar raka jiki kaga ba zai yi ba to su jabariya sun suna ganin cewa ɗan adam majburin ne tilasa shi aka yi kawai in ka ga ya aikata abu to tilasa shi aka yi ƙadariya su kuma suna ganin cewa Allah ta'ala ba shi ya aikata ba shi ya halitta ayyukan bayi ba gaba ke da to sai zamanto kai kuma ka zamanto wasu ɗiyya bangaren abin da ya shafi gamnakatar wannan na Allah ne bangaren abin da ya shafi arzutawa a hannun Allah take ilmantarwa a hannun Allah take kai naka shine kai al-akhdhu bis-sabab mun gane da kyau shine sai ya zama to bangaren kasbun min al-ibad da kuma kharqu af'alillahi ta'ala na'am wa af'alul ibad khalqul lahi khalqu khalqu af'alil ibad halatta ayyuka da bayi kenan na'am ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم هو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأهل المعصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى نعم ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون الله تعالى bai kallafa wa bayansa komai ba face dai abin da su bayan suke da ikon aikata shi dukkan abin da ya zama to bawa ba zai iya aikata shi ba Allah ta'ala bai dora mai ba mun gane da kyau la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai da Allah ba da usul usra mun gane da kyau yunfiqu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ata sai da Allah ba da usul usra nan wala yutiquna illa ma kallafahum sannan kuma bayi ba abin da suke da iko akan shi face dai abin da Allah ta'ala din ya kallafa musu abin da Allah ta'ala din ya dora musu shine abin da suke da kai ibaga akan zawa da shi abin da Allah ta'ala ya dora musu shine za su zo da shi wato anan kowa daga cikin bayi zai zo da abin da Allah ta'ala ya dora mishi ne gurgurdan yanda shi yake da iko shi yasa bangaren abin da ya shafi umarni kowa zai aikata ne gurgudan yanda zai iya yi salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'iman fa in lam tastati fa ala janbi kaga Allah ta'ala ya kallafa wa bayi sallah to amma sallah din nan sai manzo Allah sallama ya ce wa Imran ibn Husayn kai sallah a tsaye idan zaka iya idan ba zaka iya ba ka yi ta a zaune idan ba zaka iya ba ka yi ta a kwance mun gane da kyau to lokacin da bawa ya yi sallah a kwance tare da cewa iyayenta a kwance ne yake da damar yi ba zai iya yi a zaune ba ko a tsaye wannan shine iya abin da Allah ta'ala din ya dora mai mun gane da kyau ba za ka ce ba dole yi ta a zaune a tsaye haka mutumin da yake cikin halin bulaguro zai iya yin azumi yayi idan ba zai iya ba ya aje kamar yadda ma'aikin alaihi salatu wassalam ya gaya wa wato Hamza ibn Amr al-Aslam yace hiya rukhsatun min Allah ta'ala faman akhadha biha fa hasan wa man ahabba an yasuma fala haraja kamar da yake cikin sahih Muslim hadithin Hamza ibn Amr al-Aslam da kuma hadithin Aisha da Bukhari da Muslim Hamza ibn Amr al-Aslam yace ya Rasulullah inni ajudu bi quwwatin ala sami sarf hal alayya junahun فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن أمر الأسلمية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال النبي عليه الصلاة والسلام سم كي أزمي كما قاشي حديث نشي حمزة بن أمر الأسلمية ولينا تكين سير البخاري ده وسلم an gane cewa shi mashi in shi ta fasuma in shi ta fa'afdir da waɗansu daga cikin da ya hadisai shine cewa huwa tafsiru la hawla wala quwwata illa billah shine ma'anar bayani game da abin da ya shafi la haula wala quwwata illa billah wannan jumla ta wala yukallifuhum illa ma yutiquna wala yutiquna illa ma kallafuhum abinda bawa yayi shine abinda Allah ta'ala ya kallafa mai abinda Allah bai dora wa bawa wato bawa baya iya yin sa shi yasa kamar yadda wato malamai suka faɗa lokacin da Khidr annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je neman haduwa da shi ma'aiki alayhi salatu wasalam ya ce kafin annabin musa ya wuce gurin khidr inda allah ta'ala ya dora mashi bai ji wahala ba wajen tafiya amma lokacin da ya gitta sai ya ce wa yaran shi da ƙaddaƙi na min safari na haza nasaba shi ne malamai suka ce wato madala ce wala mai jid musa masan nasaba hatta masan nasabi hatta jawazar makanan ladhi umira bihi da wannan duk lokacin da bawa zai aikata abin da Allah ta'ala ya kallafa mai to ba zai ji wahala a kai shi ba amma lokacin da zai gitta daga nan ya ce ya huce to sai ya ji mashakka a tattare da shi mun gane da kyau la haula wala quwwata illa billah la haula babu juyawa daga sabon Allah illa billahi face sai da taimako na Allah wala quwwata babu karfi akan yi wa Allah ta'ala biyayya illa billahi face sai da gabnakatar na Allah ya ce na ƙulu muna faɗa game da ma'anar la haula wala quwwata illa billah la hilata li ahadin ba wata dabara ga wani daga cikin bayi wala harakata li ahadin ba wani katabus ga wani daga cikin bayi wala tahawula li ahadin ba wata juyawa ga wani daga cikin bayi an ma'asiyatin lahi ya juya daga sabon Allah illa bi ma'unatin lahi face sai da taimako na Allah subhanahu wataala wala quwwata li ahadin babu ƙarfi ga kowa da kowa daga cikin bayi na Allah ala iqamati ta'ati Allah akan tsaida da'a ta Allah subhanahu wa ta'ala ya biyayya ga Allah ta'ala yadda ya dace wa thabati alaiha da kuma tabbata a kanta illa bi tawfiqillahi ta'ala face sai daga nakatar na Allah subhanahu wa ta'ala ina ga anan ya kamata mu kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba ina ga azama biyu zamu kare karatun nan duka abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada akai abin da muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah ya gafarta mana na'am kusan malamai suna suna wajen suna suna yi wa malam bahawiya itirabi akan wala yutiquna illa ma kallafa الخلق يطيقون فوق ما كلفه الله سبحانه وتعالى كلفنا بخمس سنوات وانا نطيق اكثر من ذلك وكلفنا بصوم شهر واحد في السنه نعم.
وانا نطيق اكثر من ذلك na'am قالوا هذا من النوافل تتم ما نقص الفرائض النوافل تتم ما نقص من كلامه ولا يطيقون الا ما كلفه نعم فقالوا هذا خطا صحيح.
والخلق يطيقون فوق ما كلفه ma kullufu na'am to yadda malamai suka ce bangaren abin da ya shafi ayyuka na alkhairi bawa lokacin da yake bangaren sunna baya jin tauri sai lokacin da ya fita daga kan sunna mun gane da kyau kuma bangaren abin da ya shafi azumi da waɗannan dukansu waɗansu za ku ga cewa akwai abin da bawa shi yake kallafawa kanshi wanda zai ɗauki lokaci mai tsawo yana azumi har ya wahaltar da kanshi wanda mazala ya ga wani ya shekara yana azumi ya gan shi ya rame da sauransu mazala ce azabta nafsaka ga wani wanda ya dora kan shi sai ya yi tafiya a hadisun anas bin malik wanda yana cikin bukhari da muslim da hadisun abu huraira wanda yana cikin sayan muslim mazala ce inna la anta azimi hada nafsahu la ghaniyun wa amarahu an yarkaba to bangaren abin da ya shafi a ayyuka na farilla da nashila kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suke gani shine wannan shine abin da Allah din ya dora akwai mataki na musulunci akwai mataki na imani akwai mataki na ihsani martaba ta ihsani shine ka zo ka da farilla da nafila conflict mun gane da kyau wannan ba wahala Allah subhanahu wataala ya ya dora wa bayi shi mun gane saboda akwai dorawa ta farilla akwai ta nafila akwai kuma ta mustahabi mun gane da kyau waɗansu kuma suna ganin cewa a nan malam ya saki hanya saboda dama malam ba masumi ba ne cikin malamai akwai waɗanda dama suna ganin cewa mana akwai guraren da ya yi amfani da su wanda bai kamata ya amfani da su ba ba nan kadai ba ne a inda aka ɗan ci dindin ne yasa barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Believe it. Abu Zar.